إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin littafin mai girma kitabut tauhid ko hashiyatu kitabut tauhid wanda yau muna 22 ne ko ko 23 ne da biyu 22 ga watan rabiul awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 23 14 a ya wuce 14 14 ya daidai da 14 ba yauwa eh shi wancan na musulunci 22 gare ko ne na shi wannan na miladiya shi ke da sha hudu ga watan tara 2025 na muna cikin babu da'awat ila shahadati Allah ilaha illallah mun zo daidai hadisin ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika mu'az zuwa garin yaman dan kira zuwa ga addinin Allah to mun gaba ta uku muka tsaya فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وكما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله wannan shine kamar zamu tashi gaba ta uku nan kasa sai mala yace kenan manzo sallallahu alaihi wasallama da ya aika muwazu dan jabal yace zaka je ma wasu mutane ahli kitab kenan za a samu yahudawa za a samu nasarawa a takaice ma'ana manzo Allah yana so ya nuna mushi mutane ne masu ilimi kenan ba jahilai bane ya shirya duk wasu hujjojin shi kenan yaje zai da'awa zuwa ga Allah za su zo mushi da wasu maganganu sai ya to farkon falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah farko ka kira zuwa ga shahada shine sai mallaka ce fa innahu la budda an ya'tuka bi ulumin wa ashiya'in za su zo maka da ilimi saboda mutane ne masu ilimi kenan sun san altaura sun san injila washiya'in kuma suna da labarruka kenan annabawansu sun karantar da su abubuwa kenan ka san su wane ne za ka je wajensu ya ce walakin la ya kun hammuka illa hada sha'an kada ya zamanto kana da gurin wani abu ko kuma ka nufaci wani abu sai wannan kadai wannan sha'anin ka je ka ce musu kenan wa shahadata ka je ka gaya musu wannan kalma ta shahada kawai babu harkar duniya babu wani zance wani dogon zance to shine sai mala yace anan wa shahada bin raf'i kenan kace wa shahadatu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa allah yace bin raf'a da rufa wasali ay rufa ala annahu ismu yakun muakharan kenan karatu biyu ake mishi shine yanda ko jina karanta ko idan awwalu ya zamanto bi damma to nan shahadata zai zamanto da wasali sama in kuma awwalu ya zamanto awwala falyakun awwala to nan sai zamanto ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah suna zamanto suna gaba suna baya ne shine sai nan yace bin rafa'i ala annahu ismu yakun muakharan kada an jinkirta shi wannan ilimin nahwu ke wa awwalu khabaruha wa yajuzu al-aks yace kenan yana ana iya juyawa idan ka ce falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi sai ka ce shahadatu la ilaha illallah wasali sama in kuma shahadatu ya zamanto yana da rufa to awwala sai ya zamanto yana da wasali sama yana ismu ne na yakun to shine sai yake cewa wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah kenan farkon abin da zaka kiraye su wannan kenan ruwaya ce daban-daban wata ruwaya sai ta ce farkon abin da zaka kiraye su su ta Allah fa innahum domin su ata'uka lizalik fa inhum ata'uka lizalik in su suka maka biyayya kenan suka shaida da la ilaha illallah sai mala yace hazihi ruwaya fi kitab at-tauhid min sahih al-bukhari kenan ita wannan ruwaya wa fi ruwayatin ila an yuwahidullaha ruwayat imam bukhari a cikin littafin kitab at-tauhid can asali na muhammad bin abdul wahhab ashara biha al-musannif ila tanbihi ala ma'ana shahadatu an la ilaha illallah nan malam kamar yana nuna cewa menene menene ma'anar shahadatu la ilaha illallah shine kade ta Allah shine ila an yuwahidullaha yace ala ma'ana shahadatu an la ilaha illallah fa inna ma'anaha tauhidu bil tauhidullahi bil ibada a ta Allah wajen bauta shine ma'anar la ilaha illallah can baya mun yi ta bayani shine annafi wal isbat akwai shar'i guda biyu wanda zai tabbata yace wa nafal ibadata ma siwahu a kore duk wata bauta in dai ba Allah bane kenan babu ba a bautata mishi la ilaha kenan nan akwai annafi ka kore sai ka tabbatar sai ka ce illallah sai Allah wa fi ruwata a wata ruwaya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadata ila ibadatallah ibadatallahi ya zamanto farkon abinda zaka kiraye su bauta Allah wazalika huwa al-kufru bi tagut wal iman billah kenan inda kaman nan kamar tambaya a ce to menene bauta Allah sai mu ce kafirce ma tagutu da kuma imani da Allah me tagutu shine kullu ma ubida min ghairillah ana kiran shi tagutu aw man ubida wa huwa radin ko kuma mutum ne ya zo ya tsara wasu abubuwa ake mishi bauta kuma ya yarda to shi ma ana kiran shi tsagutu wal imanu billahi sai imani da Allah wa fi riwayatul bukhari wata riwaya ta imam bukhari yace ud'uhum ka kiraye su ila shahadati Allah ilaha illallah zuwa ga babu abun bauta ga gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kenan manzo Allah sai shi yake magana sai yace sai ka ce musu ni manzon Allah fahazi ruwayatu yufassiru ba'daha ba'dan malan sai ce wannan ruwayoyin gaba da yan kuka kalle su za ku kaman suna da alaka da juna cewa la ilaha illallah shine an yi wahidullah duka ma'ana guda ne a kafirce matsagutu a imani da Allah to duka ruwayoyi ne guda ne basu da bambanci kuma basu babu cin karo wal muradu bizalika al ilmu wal amal bima dallat alaihi abinda ake nihi kawai shine anan ita kalmar la ilaha illallah a yi iliminta a yi aiki da ita wanda shi ne babban abin da ake so a nuna min ifradin labil ibada a ta Allah da bauta bi khilafi man kala saɓanin wanda ya ce awwal wajib an nazaru fil wujud akwai wanda yake cewa shi abu na horko ba bauta Allah bane ba tauhidin Allah bane shine ka tsaya ka yi tunani sama da ƙasa da halitta Allah da wane ne irin masu tunanin falsafa su ne suke wannan wai kenan ka yi shakku a cikin samuwar wujud a cikin samuwar abubuwa ya aka yi sama sai ka ce babu ita wai kai kadai zaka rikama kanka tambaya sai ka dora alama tambaya sai ka ce babu sama to sai ka zo kuma ka ba kanka amsa sai ka ce a akwai sama mantun da gata ina ganin ta ga kaza kaza kai duka dai kai zaka rikai babu ni ni banna nan sai ka ce a gani nan tunda gani ina magana gani ina tahiya gani ina cin abinci wannan tunani ne na falsafa yana daga cin abubuwan da aka samu hayaniya cikin abin da ya shahi wasu ma suka ce babu Allah kwata-kwata wasu ma su ce a Allah akwai shi amma dai suka kore mashi wasu kofi irin ko ji ko gani ko yarda ko hushi ko wane ne wai su ce siffa ne ɗan adam saboda haka Allah shi kuma ya wuce haka to wanda duka mu'attila yana daga cikin ƙungiyoyi na addinin musulunci wanda aka samu daga baya wanda suke malamai sun sa su a cikin ɓangaren ƙungiyoyi na bid'a wanda maganganansu ba a la'akari da su to nan ba a cewa farko wai ka yi nazari menene sama ko kuma abubuwan da Allah ya samar da su awul qasd ila nazari ko kuma a kawai ka tsaya ka rika tunani yace fala wajib ala al mukallafina a'zamu min tauhid ilman wa amalan malam sai yace magana ta gaskiya babu abin da yake zamantowa wajibi ga dukkan mutumin da aka dora mishi shari'a shine mukallaf wanda ya balaga an fara rubutu abin da ya wuce babu abin da ya wuce tauhidi sanin shi da aiki da shi duk sauran abubuwa suna zuwa daga baya ne in ko baka san shahada ba baka daidaita ta ba baka san ta ba baka san aiki da ita ba sai ka je kake sauran ibadu to ka gani sai a yi aikin baban giwa kana aiki kana rusawa saboda baka san tauhidi ba tana wa kai shirka wa min adillatihi hazan nas wa ghayru yana daga cikin dalilan da suke nuna farkon abin da ya kamata mutum ya sani la ilaha illallah manzo Allah da ya aika Mu'az sai ya ce farkon abin da zaka kiraye su la ilaha illallah farkon abin da zaka kiraye su zubota mu Allah shi kare kenan kaga ba nazari ba ba wani dibawa ba duk abin da zai zo daga bayan wannan yake ya ce fa'in na ƙaunahu falyakun awwala ma ta da'uhun ilaihi shahadata Allah ilaha illallah ma ƙaunihi innaka ta ce ƙaunar min ahal kitab yani annahum ahal ulumin wa kutubin wa hujajin suna da ilimi suna da littawai suna da hujjoji anan dukkan wanda zai da'awa zuwa ga Allah ko kuma za ka karantar da mutum addini mutumin da bai san komi ba a addini ya sha bamban da wanda shi da yana cin wani addini yanzu a ce ba ma guje da kirista to suna sun sha bamban a ce ko wanda bai hude ne ko kuma wanda ba ma guje ne wanda shi kwata-kwata ba bai da addini to irin kiran da za a musu da irin magana da za a musu ya sha bamban to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa mu'az su waɗannan wa ahli kitabu wa ma zalika amarahu an yad'uhum ila ifradillahi bil ibada duk da cewa suna da addini shine addinin kiristanci suna da addini addinin yahudanci to amma manzo Allah ya ce musu in ka je ka ce musu babu abin bauta akan cancanta sai Allah ashe shirka suke da Allah sun sanya annabi Isa Allah ko kuma dan Allah wa yazbillah ko Maryam mata Allah ce mana kenan suna hada Allah da wani su ma Yahudawa sun sanya Uzair ya zamanto kamar abin bauta ne kamar dan Allah ne likaunihim muhtajina ila an yatabayyana lahum zalika suna buƙatar a bayyana musu shahada fa'innahum ya ce fa'inna minhum man ya jahalu daga cikinsu akwai wanda ya jahilci ba abota ma kowa sai Allah auyo allimahu walakin shahawa tamna'uhu min zalika ko kuma an sanar da shi amma mi ya hana shi ya san babu abin bauta akan ga cancanta sai Allah shine wani abu na bukata da yake zuciya shahawa shahawa shine ko shahawa ta kudi ko shahawa ta girma ko shahawa ta mutane jama'a ko ta shahawa ta neman wani mulki ko kuma wani matsayi sai ka ga mutum ya botata ma wani Allah ko kuma ya ce a botata mishi shi ko kuma ya hudu wata tsarika sabuwa wanda ba tsarika manzan Allah ba ya ce tashi shi ma tana kai mutane aljanna to kaga wannan shahawa ce tashi kuma yana so wani tsarika tashi ta hi tsarikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya kange mutane daga tsarika Allah ya ce sai sun biyo shi shi kuma sai ya kai su zuwa ga Allah kamar da wanda masu ɗariƙu suke sai su ce wai ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam bai da tsarki bai da tsarkin da zai kira Allah kai tsaye a ce to kai wane ne kai ba kowa ba ne kenan dole ka kama wani waliyi ko wani shehi shi yake da tsarki zai sara ka da Allah kenan ka samu wasila to wannan yana daga cikin shirka da Allah so ake mutum ya sai Allah kai tsaye yanda shehi ko wani wali yake bawan Allah in yayi aiki ya shiga aljanna in yayi kuskure Allah ya kama shi da azaba to haka kai ma da mai shekara ɗari da mai shekara goma sha biyar in ya balaga a wajen Allah wajen hisabi ɗaya suke wannan mai laihi ne in ya laihi wannan mai daidai ne in ya daidai da mai shekara hamsin da yaro ɗan ƙarrami mai shekara ashirin da mai shekara ɗari biyu ko ɗari da hamsin a wajen Allah ɗaya suke wannan zai aike shiga aljanna shi ma wancan zai aike shiga aljanna kuma kowanne Allah ya buɗe ƙofar shi wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'an Allah ya ce ƙofar shi a buɗe kuma Allah ya ce wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid wabtagu ilayhi alwasila wajen Allah ake neman tsani sai kai azumi dan kai wasila da shi akwai wasila ta kirki ita ce mana wani abota wanda Allah ya sa kai a gare ka kana iya idan ka samu isu a wajen Allah dan ka samu karin daraja ka karanta Qur'ani sai ka roki Allah dalilin wannan karatun Qur'ani kai azumi in ka sha ruwa sai ka ce Allah wannan ibada da ne kai biyayya ga iyaye ka sada zumunta haƙƙin makwabtaka duk abin da ka san ibada ne kana iya tawassali a gare shi don Allah ya karbi addu'a ka ce ya Allah wannan aiki da nayi Allah dan kai ne ya Allah ina so a ka biya mini bukata Allah sai biya maka wannan an shar'anta shi amma ka ce ka kama wani to wannan shine shirka da Allah ko kuma ka kaiwa ka zauna a gida kai addu'a ma baka yi sai daga kai ma malam shi zai ma addu'a ita kuma addu'a ibada ce su ko malamai sai suka baje suke baje kolin saboda ana kawo abin duniya wani bai da sana'a wanda ya zace sana'a shi to ya bude shago duk wanda zai addu'a ya zo wajen shi maimakon ya ce wa mutane a'a mutane ku tsaya Allah shi ne ya ce a kiraye shi sai dai ni zan iya taya ka ai mun karanta can baya ana iya taya mutum addu'a wani a taya mu addu'a ina da bukata wani a taya ni addu'a wata musiba nake ciki Allah ya yi amma dai ka cokan kawai kai ka je kai ta barci wai a ce wani zai ma addu'a a wannan kuskure ne kuma ma irin wannan diyawa wanda suke zuwa wajen malaman nan musamman a ce mutum iyayen shi a raye a ce mammanka da ranta babanka da ran shi ai duk alherin duniya ka yi ka same shi ka je ka kawai ka je ka gaida su kadai mamma ina bukata baba ina da bukata ko kuma Allah ya hore ma wani abu ka kai musu ka jiya musu dadi suka ji dadi Allah sa albarka Allah tsare to su ne addu'a su karbe biya kai tsaye a wajen Allah subhanahu wataala amma sauran dukkan makamin to shi ne sai mala ya ce au yu'allimuhu walakin shahawa tamna'uhu min zalika an karantar da kai ba abu ta ma kowa sai Allah ba a kiran kowa sai Allah Allah subhanahu wataala ba a hada shi da kowa sai wata shahawa ta ka ta zuciyarka sai ta hana ka yace wa hubbul mali ko kuma wani a dukiya yake so wani kawai abinda zai sa ya shirka da Allah ko kuma ya sa shi ya bar hanyar Allah hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kudade da yake samu bai so wannan kudade su kufci yace walja ko kuma matsayi da daraja kullun a rika cawa ne malam wane malam wane to wannan ana malam wane malam wane shi zai sa yake bin Allah yana ganin mutane za su bar shi wariyasa ko kuma neman shugabanci wal iyazu billah mala yace muna neman tsarin Allah duk mutumin da Allah ya kiyaye shahawa tashi ta neman kuɗi ko neman matsayi ko neman shugabanci yasa ya bar hanya Allah ya bar hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace muna neman tsari Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wa fihi annahu la yuhkam bil islam ash-shakhs illa bin nutq bi shahadatayn ba amma mutum hukuncin ya zama musulmi sai in ya furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalma guda mai gaba biyu in mutum ya hurta ya zama musulmi in bai hurta ta wa musulmi bane la ilaha illallah gaba ta harko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan ka shaida biyu ka shaida Allah ba babban bota da gaskiya sai shi ka shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi to yanzu ka shiga cikin musulunci malaci kamar huwa mazhab ahlus sunna malami ahlus sunna haka suka tafi akan shi wa qala shaykh qad alima bi ittirari min ad-din ar-rasul ai abu ne wanda yake na sananne a addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama abu na tilas shi da ittirar wattafaqat al-ummatu anna al-asl al-islam ko malume gaba daya sun hada kai babu sabani kenan cewa musulunci wa awwalu ma yu'maru bihi al-khalq shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah farkon musulunci shahada bakka zama musulunci sai ka yi shahada kuma wannan shahada ita ce abinda duk duniya kowane malami babu malamin da zai ce ma'a ko ba kai shahada ma ka shiga musulunci babu shi shi yasa malai ya ce wattafaqatil ummatu ala anna al-asl al-islam asalin musulunci ma ita ce wannan kalmar kenan shi yasa manzo Allah da ya tura mu'az sai ya ce abinda zaka kiraye su wannan bai ce ba sallah bai ce ba azumi bai ce ba zakka bai duk wani ibada haji babu su kenan misali wannan ayyuka da za ka yi gaba ɗaya in babu shahada suna iya rugujewa ko kuma ka yi shahada sai ta warware kuma kake wancan ayyukan su ma suna iya warware me zai tabbatar maka da aiki tabbatar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan zai kai mu zuwa ga gane mahimmancin tauhidi mahimmancin karatun kaɗai ta Allah subhanahu wataala ka san Allah wane ne ka san ba ma kowa bota sai shi subhanahu wataala ba hada shi da kowa kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ɗan saƙon da Allah ya aiko ya kamata ka sa a cikin tunaninka da imaninka da Allah cewa babu wanda zai koya maka addini sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne mana wa anna muhammadan rasulullah amma an kace za ka iya karɓar addini a wajen wani to kaman kama manzan Allah shirka yadda ka san in ka bauta ma Allah ka bauta ma wani kama Allah shirka to haka ka karbi addini a wajen wani kuma ka karba wajen manzon Allah to ka mai shirka ko ka ka nuna da manzon Allah da wani haka suke ko wane ne ko mala'ika ne shi ko mutum ne to nan kama manzon Allah shirka shi ko shi kadai ne Allah yayi ko daga shi babu wani annabi an rihe yace falizalika fabizalika yasirul kafiru musliman in mutum ya shaida kowane ne shi dan adam ko da kahuri ne shi in ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to shi kenan ya sirul kafiru musulman kafiri sai ya zamanto musulmi wai zalam ya takallan ma'al kudurati fa huwa kafirun duk mutumin da zai iya cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah alƙudura yana da ikon hwaɗi ya ƙi hwaɗi ta wannan mutumin kafiri ne shi bittifaƙil musulmi malaci malamai gaba ɗaya kakaf babu wanda ya saba duk mutumin da bai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba to baya shiga cikin musulunci shine sai ce kala musannifu sai mala ya ce wa fihi annat tauhid awwal wajib tauhidi shine wajibi na fari kaga yanzu kuma mutane sai su rika kula da abubuwa da yawa a ce ka iya tsarki mai kyau ka iya sallah mai kyau ka iya karatu mai kyau rashin sanin ka da tauhidi zai ruguza aikinka kaga asara ne kake to ashe turran gini ran zane shi tauhidi ya kamata ka sani in ka inganta shi to sauran duka za su inganta to shine malam sai ya ce anan hadisin wannan a zahiri in ka kalle shi da manzo Allah ya ce horkon abin da zaka kiraye su la ilaha illallah to sai nuna mana cewa ashe tauhidi shine horkon wajibi والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشر سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد كما أبو نبي ونزلنا من جرم التوحيد صلى الله عليه وسلم سيدي شكرا غوما زنقر daga rayuwar shi gaba ɗaya shekara 23 ana ta addini a halitta wannan a haramta wancan a ce wannan addini ne wannan ba addini bane a kawo shari'a sabuwa sallallahu alaihi wasallama tunda shari'a tana zawa haka dukkan wannan shekaru to shekara goma ita kare akan tauhidin Allah saboda tauhidi shine abin da ke da muhimmanci kuma shine abin da mafi yawan mutane ba sa so yanzu wani ka ce mishi ya bar shirka da yake da Allah zai wani a koyon da rayuwar shi gaba ɗaya shi tana rataye ne akan canyi dole sai an buga mishi ƙasa a ga gobe akwai sa ko babu musamman ya zama wani mai mulki ko ɗan kasuwa ne ko kuma wani mai wani harkoki dai irin na duniya wai dole sai an buga mishi inda sa'a ya huta in babu sa'a ya zamna to kaga wannan shine tsantsar shirka da Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala yanzu nan da minti guda babu wanda zai san abin da ya faru duk duniya babu shi sai Allah shi kadai subhanahu wataala duniyar tana nan batta nan wannan juma'a mai zuwa ita ce kiyama ko ba ita bace ba wanda ya sani to wani shi kuma kawai duk abin da zai yi to ba ta hanyar Allah bace sai an nemi agajin wani aljani ko kuma ya gana ganin cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ba zai biya mashi bukata ba sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza to wannan duka suna daga cikin abubuwan da suke nuna cewa lalle tauhidin Allah yana da muhimmanci shi ya kamata a kula da shi irin waɗannan mutane da suke ratayuwa da abubuwan nan yana karantar da mu cewa sai mun jajirce zukatanmu dan so diya wasu da sun shiga matsala kadan to sai su koma shirka da Allah in suka ji dadi sai su dawo tauhidi shine Muhammad ibn al-Wahhab zamu gani a can gaba yayi magana akan cewa shirkan mutanen da ta ma hidama dama da shirkan mutane yanzu ya ce mutanen da in suka shiga tsanani sai su koma zuwa ga Allah wai za rake mufin filki da Allah mukulisi na lahudi in aka shiga jirgin ruwa mutanen da akwai igiya da take tashi ba to kuma na da ba irin na yanzu irin kwale-kwale ne da katako ne za a yi shi ruwa iska tana iya juya shi sai a rika cewa ya Allah ya Allah ya Allah falon ma na jahun ilalbar izahun yi shirku in suka samka suna ya Allah ya Allah in Allah ya tseratar da su an samka lahiya to kuma sai a shiga shirka da Allah sai ce amma su kuma mushirki zamani na abu yake magana tun lokacin shi shekaru aru aru ya ce su kuma mushirkan mutane yanzu matsalar su in ya mutu ya shiga tsanani wai a lokacin zai shirka su ko waɗancan in suka shiga tsanani sai sun san babu mai yi sai Allah sai su koma zuwa ga Allah to mu ko yanzu in mutu ya shiga tsanani wai mamakin ya koma zuwa ga Allah sai ya koma zuwa ga wancan abubuwan yana ganin wani boka sai tsiratar da shi ko wani malam boka ko wani tsahin shi ko wata layar shi to wani daga cikin daga cikin manyan abubuwan da ya kamata a ce mun kare kanmu babban guzuri da mutum zai je da shi kiyama shine tauhidin Allah Allah ya kiyaye in mutum je da shirka yana da matsala akwai matsala kwarai da gaske inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha abubuwa ne da yawa duk abin da zaka zana na zunubi da duk girman su da duk karamtar su inda ba shirka da Allah Allah in ya ga dama sai ce baya bawa na wane je ka shiga aljanna Allah yana yin haka nan amma in baka da tauhidi baka samu wannan to shi yasa ƴan masu girma mai kokarin kare imanin mu tauhidin Allah subhanahu wataala babban abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce mun kula da shi wannan an diddihi wa huwa shirk kuma wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana hanin kishiyar shirk kishiyar tauhidi shine shirka wa huwa shirk wa fihi anna al-insana qad yakunu min ahli al-ilm tarawa asam mutun da ilimi mai ilimi ne ba jahili bane malami ne wa huwa la ya'rifuha kuma amma bai san wala ilaha illallah aw ya'rifuha wa la ya'malu biha ko kuma ya santa amma bai aiki da ita wa tanbihu ala ta'lim bit tadrij kuma shi wannan hadisi in ko kalle shi yana karantar da mu ana karantar da mutane ne daga karami zuwa babba yana misali yanzu mutumin da bai jima da musulunta ba ko kuma musuluncin shi ɗan kwanaki ne ko watanni ne ba a gaba shi mutumin da kakan kakan shi ma musulmi ne karantarwa da za a musu daban-daban ne a tadarru shi ne kamar a rika hawa-hawa a kama ka karami in ka iya a kama wanda ya ɗara shi kana ɗora kaɗan-kaɗan-kaɗan kana iyawa har ya zamanto ka kai inda ake so walbidayatu bil ahammi fal'aham sai a kula da wanda yi mahimmanci sannan wanda yi mahimmanci sannan wanda yi mahimmanci wanne ne ya kowane mahimmanci shi ne tauhidi shi sa aka fara da shi wale kula awwala mata da umu ilayin shahadatu Allah ila illallah ta wannan kalma tana da mahimmancin gaske amma za ka samu mutane da yawa sun santa amma ba aiki da ita saboda aiki da ita zai ture abubuwa da yawa wanda kuma an saba shirkiyat akwai mutane da yawa sun saba shirka da Allah in tauhidi ya tsayu to babu zancen shirka to shine sai sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inhum ata'uka lizalika in suka maka biyayya kenan ka ce musu la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka karbi shahada ay shahidu wa qadu lizalika suka mai kauya wa kafaru bima ya'ab bima yu'badu min dunillah suka kafirce ma duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba sai ce fa alimhum sai ka sanar da su kenan yanzu mutum ya shan shahada yanzu kuma mi za a karantar da shi annallah haftara da alaihim hamsu salawat Allah ya fallansa musu salloli biyar fi kulli yawmi wa laila a kowane yini a kowane dare to kaga kenan in mutum ya san shahada ake karantar da shi sallah amma ba wai mutum bai san ba wane ne Allah bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san tauhidin Allah ba ka zo ka koya mishi alwala da sallah kaga kenan kamar zaka koya mashi aiki yana yana ruguzawa amma in ya san shahada to sai a nuna mashi sallah kenan daga sama ake fara ko kuma daga ƙasa zuwa sama da karami daga babba zuwa babba zuwa babba har imani ya cika to shine sai malai ya fassara yace cewa sana bil a'mali ba'da tauhid kenan kaman abu na biyu ko kuma kamar kace ashehu sani abu na biyu sai ya biyinta sana kenan baya ka tauhidi sai ya biyinta tauhidi kenan biye abu na biyu ayyuka li'annaha la tasihu bidunihi saboda duk wani aiki bai zama to aiki sai da tauhidi kaga kenan abinda muke tanana ta kowane lokaci duk wani aiki kai sallah kai azumi kai zakka to bai zama to ingantacce dole sai kana tauhidi shi yasa ya zama to shine na biyu aiki amma shahada ita ce aiki na farko bala ta fawo sharɗu lissihati jami'ar amal sanin Allah sanin manza Allah sanin shahada shine sharɗi na horko don ingancin aiki wa fihi anna salata awwala wajibin bada shahadatayn wani wajibi ne na horko bayan shahada shine sallah wa annal mutalabata bil fara'idi fi dunya la takunu illa ba'da al-islam a neme ka a ce ga wasu farillai ka yi su to ba umurtaka cewa wane Allah tsora ma sallah Allah tsora ma zakka sai in kai musulmi ne in ka musulunta kira badal islam fa in hasala du'a ila salati in aka kiraye mutum misali a ce wani ne ba musulmi bane sai aka zo ana mishi da'awa wane ka shaida babu mota gaskiya sai Allah manzo Allah shine annabin da Allah ya aiko daga shi babu wani annabi wannan addini shine addinin gaskiya sai ya ce eh ya yarda ya musulunta to shikenan yanzu horkon in ya musulunta ya yi shahada to babu abu da za a karantar da shi kuma sai sallah ya ce fahim hasala kenan ya haru ya musulunta duya ila salati wa illa lam yada a ilaiha in bai musulunta ba kiran shi zuwa ga sallah yanzu baiwa ka je garin kahurai ka rika cewa ku zo ku yi sallah ku zo ku yi sallah a'a da farko dai ka karantar da su musulunci ka nuna musu kyawun addinin musulunci su san Allah san manzon Allah in duk wanda ya shahada sai ka taimaka to akwai sallah kenan wannan shine haka haka ya kamata malai sai ji fa inna salata wa ghayruha salla da wani salla kenan kamar zakka da sauran abubuwa na ibada min sayar al'amali la tasihu bidunihi ba ta inganta sai da tauhidi wala yalzamu min zalika Allah ya kuna kafir mukhatabi na biha kuma baya wannan bai nuna tilas cewa wai shi kafiri ba ce wai bai sallah tunda dukkan umarni yana ga duk wanda yake bawan Allah ne Allah da ya halittu ya yi su na dan ibada kahuri yana ciki ta wurin kai ne yake imani shi yasa baya daga ciki amma asali ya kamata a ce ya karba kiran Allah ya karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yuzadu fi azabihim kuma za a ƙara musu azaba saboda mai basu yi ba sallah wa jamhurul ulama mala yace malamai da yawa sun tahi ala annal kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a su kafirai ana ma'ana nema a wajensu ko kuma ana bin su bashi abubuwa na shari'a dan mi baka yi sallah ba dan mi baka yi azumi ba dan mi baka yi zakka ba a gobe kiyama sai Allah ya tambaye su duk da cewa su ba musulmi bane ashe ya dace ashe sun musulunta dan su yi sallah dan su yi zakka dan su sauke haƙƙin Allah to ba su yi ba al-ma'muru biha wanda aka umurce su da su wal manhiyu anha da abinda aka hana su an hana ya shagiya an hana ya ci nama alade an hana ya haramu an hana ya kaza da musulmi da kafiri dukkan wani hannun Allah ne shi musulmi imani ne sai bi dokokin Allah shi ko kafiri sai fandare to shine sai malaje ka tauhidi ijma'an ka kuma kamar tauhidi ko kuma abu ne wanda yake ijma'i li qawlihi qalu lam nakum minal musallin kaga kafirai a gobe kiyama sace musu dan bi ku sallah ba dan bi ku kaza ba ga ku a cikin wuta gashi na Allah yana muku azaba ma salaka kun fi saqar sai su ce qalu lam nakum minal musallin me yasa ku ta saqara wutar jahannaman nan mai wannan suna sai su ce ai mu ban ma sallah kenan ba musulmi bane to wannan malam kamar dalili ne ya kawo akan cewa al-kufaru mukhatabuna bi furu'i shari'a sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace fa inhum ata'uka lizalik kenan in ka kai mu ka kai ka ba su kalmar shahada suka karba kace musu ga sallah biyar suka karba fa inhu ata'uka lizalik ay aqamu salata ash-shar'iyya wa fi riwayat al-fadl bin al-ala fa iza sallu wata riwaya sai ce in suka yi sallah kenan yanzu kamar wajen nan fa in huwa da'uka lizalik sai ce fa izahum sallu in suka yi sallah fa alihum sai ka sanar da su anna Allah iftarada alaihim zakka ay sadaqa to yanzu kun yi sallah eh ga sallah ga yanda take an koya musu sai a ce musu to bayan sallah ga wata farilla Allah sai a ce musu Allah ya fallanta muku wata sadaka ita ce zakka to fazu min agniyaihim amoda ta ake karba fataraddu ala fuqara'ihim sai a ba talakawa wannan wata shari'a Allah ce kene tace zakka to shine sai mala yace fihi dalilun ala anna zakata awjabu arkan ba'da as-salah wannan jerin da aka jera aka jera shahada aka jera sallah sai aka kawo zakka mala sai ce wannan sai nuna cewa kenan bayan mutun yayi sallah to in mai hali ne zakata haukan shi yana da nisabi to zakata haukan shi sai nuna cewa ashe ita ma zakka ita ce ta uku lamba ta uku wa qaranaha Allah bi salati fi aksari min 80 mawdi'an fi kitab min kitabi mallan sai ke cewa ita wannan zakka dan a san muhimmancin ta girman ta Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin alqur'ani kusan 70 wanda ake gama sallah da zakka haka a tariziki kenan ka musulunta kai sallah Allah ya baka dukiya sai ka ce kai wannan dukiya ta yawa ba zan huda zakka ba to kaga kenan musuluncin ka yana na arate shi yasa abubakar radiyallahu ta'ala anhu akwai hurubun rida da aka aka yake su musulmai ne amma dalilin hana zakka sai aka yake su yace mawdi'a min kitabi minha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinan hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakka kenan kaga su bada sallah su bada wa yuqimu salata da sallah su bada zakka wa ibn mas'ud marfu'an أمرت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزي ومن, ومن لم يزكي فلا صلاة له kenan ayoyi kusan 70 kin nan suna hada sallar zakka Abdullah dan Abbas wata ruwaya a gare shi yake cewa an umurce mu mu tsaye da sallah mu ba da zakka sai yace duk wanda bai ba zakka umman lam yuzakki an ce ma kai zakka kuma an samu sharadan ita ma zakka ba haka ba kawai ake huddata a'a abinda ya shahi kudade sai ya kai nisabi abinda ya shahi dabbobi su ma awaki daban shanu daban raƙumma daban duka musulunci sai dai tsara to in baka yi wani zakka ba to sallar kama babu ita kaman baka yi sallah shine fala salatala wal hadisu umrita raqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata sai da sallah wa yutu zakata su bada zakka kun ga ma anan ma an hada su sai ma la cewa fihi annaha tu'khazu min aghniyai min al-aghniyai fa turaddu ala al-fuqara'i ita wannan dukiya ba amshe ta ba ake shugaba ya taida ita a'a da Allah ya ce amso ta kuma Allah subhanahu wataala shi yayi bayanin suwa za a ba su guda takwas a cikin alkur'ani Allah ya bayyana su da wani da wani da wani da wani za a amso daga mawadata a ba talakawa ya ce wa huwa muhtamalin lilfukara'il musulmin kaga wanda sai a ba waɗanda suke matalauta wanda suke ba su da hali daga cikin musulmai walfukara'u tilkal balda sai a ba 'yan gari wal mahallat ko kuma wurin misali a garin nan kake yankin wanda zakka in ba da wani larura ba to ba za ta rawar garin nan ba na talakawan garin nan ne a can wani garin shi ma in wani alhaji ya hudda shi ma na yan garin ne wal kabila in kuma kana da kabila ga ma yan uwanka wanda za ka iya ba su zakka to bai kamata ta wuce nan ba saboda ana so mana amfanin ya faɗaɗa wa ta'ifa ko kuma kana tare da wasu jama'a suna kallon ka kullum ga kudin kuma sai ka hudda sai ka kai ma wasu jama'a to wanda suke tare da kai su ya kamata ka bamu wa annahu yakfi ikhrajuha fi sinfin wahidin mala yace yana zamantowa zakka ta huta da kyau in aka ba sinfi guda misali a ce ya ba fuqara innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amila alaina wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil in ka zabi daya in ka zabi fuqara ka ba su yayi in ka ba waɗanda suke miskinai su ma yayi in ka ba algharimin kama akwai mutumin da bashi ya kawo iya wuya ya rasa yadda zai amma ka ba ka biya ka bashi zakka zai biya bashi ya wuta daga kangi na bautan bashi sai ka bashi wabun sabil mai dan bulaguro ko kuma wafi sabilillah ko masu jihadi ko ɗaliban ilimi wannan duka an ka bada kenan shine sunfi wahid bal dallat sunnatu ala jawaz daf'iha ila shakhsin wahidin malam sai ke cewa sunna ma ta nuna ana iya ba mutum guda kaga wani mai kuzari ne samari ne bai da jari isasshe amma mutum ne mai kuzari wajen nema sai ka hudda zakka sai ka dunkula ka bashi kuma miliyan 100 na wani saboda shi ma shekara mai zawa sai ya hudda amma ba ci ma zamne bane amma wanda yake zamnen ka bashi kawai sai sha shayi gobe ma yana nan zamne inuwar sahi inuwar madaici ba shi ba ke zance mai kuzari wanda ya tabbas lalle wannan mutumin zai haɓaka wannan dukiyar saboda ita daga cikin fa'idodin zakka malamai suka ce akwai yaƙi da talauci so ake wannan ya wadata ya ba wancan wancan shi ma ya wadata ya ba wannan kuma akwai hudda ƙyashi da kuma ƙeta tsakanin masu hali da talakawa in ana taimakawa shine daga cikin muhimmancin abubuwa na zakka ya ce wa inna ma khassal fuqara'u li'annahum aksaru man tudfa ilaihim abin da yasa aka ce fakirai saboda mafi yawa su ne ake ba mu ba wai don su kar yake ba ba saboda sun yi yawa ba da cewa la'anna haƙƙahun akadu baƙiyatul asunafin samaniya kuma muka diba sauran sai kaga cewa nan fukara ya hina su yanzu ibn sabil tana mai kuɗi ne amma kuɗin shi ne ya ƙare wa fi sabilillah tana a ta hanya daban to amma shi faƙiri bai da sai an bashi malai sai cewa fihi annal imama kenan shugaba wanda ke shine ya zama to shugaban kasa ne ko gwamna ne ko wane ne ko mai unguwa ne auna ibahu ko kuma wanda yake mai bi mishi mataimakin shi huwa allazi yatawalla qabdaha shi yake amsar zakka inda za a shara shari'ar musulunci kenan gwamnati ita za ta amshi kudin kuma ta san su wane ne ya kamata a ba sai ta ba su ya ce wa manimtana'a minha ukhizat minhu qahran duk mutumin da zakka ta hau kan shi yana da nisabi kuma shekara ta kewayo ya ce ban na huddawa to wannan da ƙarhi za a kulkuce a amshi shi ne mana ƙaharar da ƙarhi in mai hana sai a yaƙe shi inda shana shari'ar musulunci yana daga cikin abubuwa wanda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu larabawan kawai sai suka ce ai wannan ai daman kudin wannan manzo Allah ne ake ba tunda ya mutu shikenan yanzu mun huta saboda dukiya na take da kanta a zuciyar dan adam to shine Abubakar ya ce law mana'uni iqalan laƙataltum alai mutane su suke ce abubakar wannan mutanen kawai kyale su ya ce musu a ina duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka abubakar ya ce sai na yaƙe shi ku riba ga waƙi musalatu atu zakata kusan aya kusan kusan 80 ga hadisai sai wani ce baya bada sai ce ko da sun hada ni iqal shine da baibai ko da baibai suke bada zakka in ji abubakar in suka hana ni sai na yake su saboda in dawo da su cikin musulunci to ba dukiya ake ma ba imaninsu ne ake karewa ba wai dukiya ba harkar dukiya ba ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'inhum a ta'uka lizalik sai mala ya ce ai addu zakata suka ba da zaka al-mashru'a wanda aka sharanta a kansu ya ce faqabilha minhum ka karbe su ka karba daga wajensu yana aba talakawa wa fi riwayatul fadli ya ce fa'iza a ƙarru bi zalika fafuz minhum in suka yarda yanar sai ka amshi zakka wajensu yanar shugaba to amma sai ya ce fa'iyyaka wa kara'ima amwalihim ina maka kashedi kakka ɗauki dukiyarsu mafi tsada saboda a wancan lokacin zakkan mafiya ba irin na shaguna ba ne ba na kuɗi ba ne dabbobi ne kakka je ka ɗauki uwar garke ko ka ɗauki mai mai ko ka ɗauki ƙatuwar a'a saboda ka a samu matsala shi ne sai ce masu wa iyaka wa kara'im amwalim sai mala ya ce fi akwai zakati bin nasibi kara'im ala tahzir kenan kara'ima kenan da wasali sama kama ana mashi kashedi ne tahzir jam'u karima khiyarul mal zababben dukiya na dabba shake ce ma kara'im ko kuma karima yace wa fil matali'i hiya aljami'atu lil kamali yanan wannan kama a cikin irin munjar za a ce ko kuma masu bayyana kalmomi ana ni da ita duk dabbar da ta cika siffofi na kyau ta koshi kuma kyakkyawa ce wara sal irin wannan a ce ko mai kwalli ko mai abubuwa wanda dai dan adam yana son yana son yana son irin wannan siffar tace mumkin fi haqqiha min gazaratil laban ko a same ta mai yawan nono cikin mace ce saboda a lokacin da kaga ai tatsa ake dan a ci abinci wa jamalu sura kuma in ka ganta ma kyakkyawa to wannan sai aka ce in kaje kai da kaje karbar zakka wajen mai dabbobi to kakka dauko mai nono da yawa kuma kakka dauko mai kyawu yace au kasaratul lahami wasuf ko kuma koshashiya mai nama da yawa ko kuma mai suf shine irin wannan gashin wanda da da shi ake yin yadi to shi ma kenan sai ka diba tsakatsakiya duka dai ana so a kare ma mutum imani saboda dukiya da zuciya وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال wannan hadisin sai mu ga cewa magana ce zahiri tun da manzo Allah ya ce iyyaka kina ina maka shedi kina zai karantar da mu cewa ba a daukan dukiyar da take da daraja sai a dauki tsakalakiya wa yuhramu ala sahibi ikhraju sharara bal alwasf kuma shi ma mai dukiyar ya ji tsoron Allah ba dan an ce ba ka dauki mai tsada kai kuma sai ka samu wata kanjamammiya ko kuma wanda ma ba a sa ta lissahi ko wata gurguwa ko wata hallakakkiya sai ka ba da a kenan ya ce bal alwast sai a tsakatsakiya shi ladarra wala jirar ken shi mai dukiyar ba a tsananta mishi ba kuma haƙƙin allah shi ma an hudda shi daidai ruwa daidai tsaki malam sai ce li'anna zalika sababul ikhrajiha bi tibin nafs saboda wannan zai sa mutun ya hudda ran shi yana so kaga yanzu misali aka ce aka tura sa'i sa'i shine mai amso zakka aka ce je ka wajen wani amso zakka sai je ilga sai zabo manya manyan masu nono masu kiba masu kaza kaga wannan mutumin zuciyar shi dole za ta ki wannan to kenan daga cikin abubuwan da kada a je zukatan zuciyar shi ta ki ya ba da haƙƙin Allah amma baya so ya rasa ladan sai aka ce a bar wannan sai a dauko tsaka tsakiya dan shi ma a gyara mishi niyya yace wa niyyatu sahiha kuma ana so niyyar shi ta yi kyau yanan ka ba Allah zakka fa in tabat nafsuhu bil karimati jaza to in aka samu mutumin shi karan kanshi ne ba wanda aka aika ba shi ya zabo a'a shi mutumin dan tsoron Allah shi dan ya ba Allah abu mai kyau sai ya ce dauki masu kyaukin na zabe maka ga su ga su sai aka hudda su sai mala ya ce jaza to wannan ya halitta ana ya karba kenan ba za ce ba manzo Allah ya ce karbi waɗanda suke masu kyaukin sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda hikimar al-maqsud ko kuma maqsad shar'i anan shine dan ka duki dan ka zuciye shi ta ji zahi ko kuma niyyar shi ta lalace amma in shi yayi niyya to sai a karba to kaga wanda duka zai nuna maka cewa musulunci abu ne wanda yake tahiya da daidai da yanda Allah subhanahu wataala zai ba mutum lada mai kyau kenan babu takurawa la darara wala dirar zakka shine abinda so da yawa za a ga mutum Allah ya hore mushi amma ya kasa sai wasu ke ba da misalin kamar ka ba ka siyo rago kato sai ka ba mutum sai ka ce wani eh ga wannan rago na baka ka je ka yanka ka ci nama amma abinda nake so ina so ka bani kai da kafa kawai abinda nake so kenan ko kuma ina so ka bani watar amma da naman da waye kayan ciki duka naka ne ni dai ko kai da kafa ko ka bani wata sai ce a ina ai ba zan baka ba kaga ba a dauke shi mai hankali ba to shine suke buga malamai suke buga misalin zakka dukiya Allah ce ya halicce ka ya baka lahiya ya baka ra'ayi na nema ko kuma ilimi na kasuwanci ko ilimi na sana'a ko ilimi na noma na kiwo sai Allah ya ce ka ba da wani abu kaɗan ko ba shi za ba ba talakan da yake kusa da kai yake kewaye da kai shi za ka ba to shine suka buga misali kaman a ba mutum kamar haka rago lahiyayye ka ce fata nake so ko kai da kawa kuma sai ce a ai ba zan baka ba to kaga kenan Allah subhanahu wataala irin karamcin da ya ma bawa amma sai ga bawa wani rashin rabo ko rashin imani sai mutum ya ce wani ma musulmi ne amma bai iya huddawa wani sai ya hudda ta yawa da ta in ya ga yawan ya ce kai zuciya bata iyawa sai ya maida ya kwaza Allah ya kare mu wattaqi da'watal mazlum to daga cikin manya-manyan gabobi masu bada tsoro a cikin wannan hadisin wannan gaba wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalimce shi sai ce fa'innahu laisa bai na ha o bai na Allah hijab nisa manzalla ya ce ka ji tsoro ya ce don batta da shamaki tsakaninta da Allah duk wanda ka zalimce shi in ya daga hannu ya ce ya Allah ko kuma ya ce Allah ka saka mini to ka san ku babu hijabi ba irin wata addu'a ba ce a ce ta karbi ko ba ta karba kai dalilin zalimci da kamishi dalili na Allah ya karbi addu'a ta shi kai tsaye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika dan amso zakka ya ce ka dauki dukiya tsakatsakiya kar ka dauki mai tsadan kar ka dauki mai kaza yace to ka ji tsoron Allah ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta to shine sai mala yake cewa ai ij'al adla ka sanya adalci shine ma'ana siffarka a kowane lokaci kuma wannan ba sai a zakka ba a duk mai imani ya kamata ya zamanto mai adalci kakka zamanto a zalimi ya ce wa turku zulm kamar zalimci ja'alu al'adula wa turku zulm ya ce wukayatun bainaka wa bainallah in dai kai mai imani ne kana so ka ga rahama Allah subhanahu wataala gobe kiyama to ya kamata ka sanya adalci kamar zalimci dan ka samu tsari daga azaba Allah duk mai so ya kare kanshi daga azaba Allah subhanahu wataala to ya bar zalimci ya zama to mai adalci da wani kuma ina ka musamman shugabanni su ne horko-horkon wanda duk wanda Allah sa shugabanci tun daga shugaban kasa haya zuwa kana gangarwa firayim minista ministrori ana ta gangarwa a zo filanton har a zo wanda yake da wata idara kararrama to Allah ya baka shugabanci kai adalci kai tsoron zalunci ya ce taƙiƙa da'awatal mazlum in dai kai adalci ba kai zalunci ba to za ta kare ka daga azabar ko kuma addu'ar wanda aka zalunta ya ce tanamu ainaka wal mazlum ya da'o alaika kai kana barci ka zalunci wani ya ce kuma shi wanda ka zalunta yana ta'adda ya ce wa ainihin lahi lamtanami kuma Allah shi bai barci la ta akuzu sinatun wala nau kai zalunci wa haka samu ƙarhin zuciya kamar ba kai koyi ba kaje kake barci shi kuma wanda dare tashi yana ya Allah ka saka mini ya Allah ka saka mini to shi kuma Allah bai barci kenan Allah zai karba mushi saboda haka zalunci ba karama bane Allah subhanahu wataala karan kanshi ya haramta zalunci akan shi haramtu zulma ala nafsi hadisin qudsi Allah subhanahu wataala manzo Allah ya rawaito Allah yake cewa na haramta zalunci a kaina yace waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na sanya zalunci haramu tsakaninku kenan ku masu imani ku bayan Allah ko ba musulmi bane ba yahude ba nasare ba maguje ko wanda baka san shi baka zalunce shi zalunci zalunci bai da iyaka ba sai musulmi da musulmi ba a'a ko da wani wanda ba addinin ku guda ba in ka zalunce shi wannan zalunci ne sai Allah ya saka mishi kuma ba karamin laifi bane Allah ce fala ta zalamu kada ku yi zalunci ku zamanto mutane masu adalci ku zamanto mutane masu na kirki yace wal muttaqi man ittaqa fi amalihi wane ne muttaki waye mai tsoron Allah waye mai kare kanshi daga azaba Allah malaita to shine wanda ya kare ya yi aikin da zai kare shi daga azaba Allah shine ai attaqwa wasu malamai suka fassara cewa shine an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wuqaya ka samu wata katanga karhe ka sa tsakaninka da azabin Allah wannan shi ake nihi da tsoron Allah yace fa fa'al kama amara khalisan lillah ka aikata kamar yanda Allah ya umarni kuma kai dan Allah wa fihi tanbihi ala tahziri min jami' anwa'i zulm wannan hadisi akwai fadakarwa da jan kunni akan cewa duk nau'i na zalunci mutum ya kare kanshi kakka sake zalunci na sata zalunci na cin mutunci al'ird zalunci na kisa jini zalunci na wani abu duk wani abu wanda za ce zalunci ne ko zagi ko magana ko hada ya kamata duk mai imani ya kare kanshi kuma irin wannan zalunci su ne wanda Allah bai yahewa kaga zaka iya samun mutum ya daga hannu astaghfirullah astaghfirullah sai Allah ya yaye mishi haƙƙin shi tsakanin shi da shi to amma haƙƙin ka tsakaninka da bayan Allah Allah bai yahewa sai wanda ka zalunta in ya yahe ko kuma ka cika aiki in a ce ya mutu malamai shawarar da suke badawa ka ci gaba da aiki ka yi ta sallah ka yi ta azumi kana sallar dare kana karatun ƙur'ani kana biya ga iyaye kana sada zumunta in aka je gobe kiyama dan ladan ka za ɗauka a bashi shi wanda ka zalunta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu habbai suna zamne kamar haka ya ce musu kun san waye talakan lahira suka ce talaka shine wanda bai da dirhami wala dinar bai da kobi manzo Allah ce musu wannan ba shi wani talaka talaka a lahira shi ne manyati bi salatin wa zakatin wa saumin wani bawan Allah ne zai zo ga azumi ga sallah ga zakka ibada duka Allah ya karba ya ce shata mahaza wa akala wa safa gada mahaza wa akala mala haza kai Allah kiyaye sai aka same shi ya ci kudin wannan ya kashe wancan ya zalunci wancan ya zagi wannan sai a rika doka ana badawa da farko zunubin su za a rika dora eh ladan ana daukan ladan ka ana basu kaga kenan kai mizaninka ko kuma kwantikinka ce ake ake ragewa to in ladanka ya kare cewa za a yi awa ne a tausaya mushi shi kenan yanzu ladan shi ya kare a bar shi ba barinka za yi ba sai a ɗauko zunubinsu kuma daman kai yanzu bulada bai masu saura ba duka an an raba zunubi ya rage sai a ɗauko zunubinsu ana ɗora maka a ƙarshe ka shiga wutar jahannama Allah ya kare mu Allah ya kiyaye manzo Allah sai ya ce wannan shine talakan lahira in kana neman talaka shine wannan ba wanda bai da ko biye ba sauraka zalunci ba karamin laihi bane ya kamata mutu ya kare kanshi zaka zo da kaya diya wa kiyama amma ashe na mutane ne ka musu da kon lada to wannan shine ba su kai adalci ka kame kanka daga duk wani zalunci mala sai ji fayajibu ala kulli amil wa ghairihi an yatahara al-adla fi mastu'mila fihi ya zama dole ya zama wajibi akan kowane mai aiki amil tun daga kwadago karami zuwa babba aikin gwamnati ne aikin kafinta ne aikin gine-gine ne aikin mine ne aikin wane ne duk abin da ka sani inda an kiraye shi aiki kuma kuka yi jinga da wani awa kaza ko kuma aiki kaza ko kuma gwamnati ta dauke ka to mala yace kai adalci an ya taharral adla duk yanda za kai adalci kai adalci yace fi mastu'mila fihi cikin abin da aka saka amana cewa kai zaka aikata aiki kaza kai mai kyau kada ka sake kai munamuna ko kai konge ko kai algush wanda ka sana daga cikin zalunci Allah ya kare mu fala yazlimu bi akazi ziyadatin ala alhaqi kakka sake kai zalunci ka dauki haƙƙin da ba naka ba an baka kudin ka jika 100 ne sai ka dauki 200 kudin ka jika 150 ne ka dauki 300 kudin ka kaza ne sai ka ƙara to wannan ba karamin zalunci bane Allah ya kare mu wannan ƙari da kai a gobe kiyama sai ka rama to kuma musamman ina a ce kudin ƙasa ne baitulmal ne na jama'a a ina ne zaka tara yan Nijar a ce duka sai ka biya su kaga abin akwai tashi hankali shi yasa babu abin da ke da hatsari kamar aikin gwamnati musamman abin da ya shafi wajen kuɗi a ce in kai zalunci kaga su kuma mutane yanzu babu abin da suka mai da banza kamar a ce dukiyar gwamnati suna ganin in an ci an ci banza a yi kwangila ta banza ko a yi takarda ta banza kwangilan ma ba a yi ta ba amma kuma za a hudo kuɗin gwamnati sai a rarraba kowa ya ɗauki nashi inda wane ne tun daga shi don gwamnatin da mai aikin ko kuma an ce za a yi amma a yi rabi da rabi ga wanda ya yi tashin hankali saboda yanzu misali in ka zalamci mutum guda za ka iya cewa wane gafurta mun ya gafurta maka ko kuma a gobe kiyama an kaje da wasu lada masu nauyi ka biya shi da shi kadai ne to mutanen Nijar wajen miliyan 27 ko da 8 ko miliyan 30 a ina ka gansu a ina ko gamu ina za ka ce ku gafarta mini wani ya mutu wani da kai zalunci a ranar ya mutu kenan rande muku a kiyama a can za ku gamu za ka biya shi daga akwai tashin hankali su da yawa shi yasa yana daga cikin kiyaye mutum ya kiyaye kanshi mana daga wutar jahannama ka kare kan kada ka sake kai zalunci zalunci ko na hada ko zalunci na aiki mala ce wala yuhabi bi tarki shay'in minhu kada ka karkata shine yuhaba bi ma'ana yamilu ilayhi wa yakunu fi janibi za a iya samun mutumin da je ci kudi ko kuma zai zalunci ko kuma yayi wata ƙarya a ci kudin wani ko yayi ƙarya a zalunci wani haƙƙin shi sai kuma kai ka karyata ka karkata wajen azzalimin don a ci wannan kudi da kai to wanda shi ma bai dace wa zalimci wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar Allah ya ce kai mai imani kakka sake ka karkata zuwa ga azzalimai wutar jahannama za ta same ka Allah ya kare to wannan gaba wata qidawatul mazlum tana da muhimmanci kware da gaske yace fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab batta da hijabi in yace Allah ka saka mini ko ya Allah wani ya cuce ni ko ya Allah wani ya zalunce ni to Allah karba zai akhrajahu dan Imam Bukhari Imam Muslim suka rawaito shi amma la sai yace ai fa inna da'watul mazlum la turaddu wa la tuhjabu anillahi azza wa jalla adda'ar wanda aka zalunta ba mai da talaturat wala tuhjabu batarun hijabi wa fihi mashru'iyyati bahs al-imam al-ummala liljiyabati zakat wannan hadisi yana karantar da mu shugaba wanda ke na daula ta musulunci ya zaɓi wasu mutane ya aika su don su je su kawo kudin zakka don a ba talakawa wa annahu ya izu ummalahu wa wulatahu amma shi shugaba ya musu wa'azi wani an baka amana eh ka ji tsoron Allah tunda manzo Allah ana yace mishi wattaqi dawatal mazlum kenan misali ka sa wani shugabanci ka sa wani jagoranci to ya kamata kai shugaba ka ja mai kunne kenan kaga in dai har shugaba zai ma wanda ya ba shugabanci ka ji tsoron Allah to lalle tabbas zaka samu shi mai tsoron Allah ne saboda babu wanda zai faɗi wannan sai wanda shi ma asalan mai tsoron Allah ne ba irin na siyasar demokradiyya ba wa ya amuruhum bi taqwallah ya umurce su ji tsoron Allah kenan su kuma wannan sai su ce a mun kashe a kamfaye mun kashe kuɗi da yawa za mu ɗora ka wani wuri mai tsoka in kaje ka yago mu ma ka yaga mana shi da ake cewa koki bit ɗin siyasa ko wani wani wannan kin su karin magana ya ce wai an ba su ministar horo an ba mu ministar bai sayan ruwa bai sayan wuta da motoci da masu gadi da gida da wane ne da biro komi sanyi wai amma a ce wai an ba shi koki bit wai suna nihin babu babu ciye-ciye babu kuɗi wanda za a yi zalunci wanda za a yi sata ba kamar irin minista ba ce ta ta finance wanda kuɗin gaba ɗaya a na yake a yi talaule kuɗin mutane ana zalunci shi kenan a kan shi ba aikin da zai ba ba albashin da za a ba shi ba a ko wasu kudade na musamman to shi ne sallallahu alaihi wasallama ya ce a ji tsoron irin waɗannan kuma shi shugaba in ya ɗora ma'aikaci shi ne kamata mai wannan wa ya amuru hun bi taƙawalla ya ce ku ji tsoron allah kamar shugaban ƙasa kenan ministrori shugaba ɗaya ya ce ku ji tsoron allah su ma ministrori in suka ɗora daraktorori su ma su ce ku ji tsoron allah daraktorori in suka ɗora na ƙasan su ma kowa ya ji tsoron allah sai ga an yi zaman layi an samu rayuwa mai kyau wa yanahahum an zulmi ya musu wa'azi ya hana su zalunci walam yuzkar fi hadha alhadith as-sawm wal hajj mala sai kace a wannan hadisin ba inda muka ji ba za ku kace ba ambaci azumi ba ba ambaci zakka ba cikin rukunin musulunci qala shaykh sai mala yace ajaba ba'd an-nasi anna ba'd riwayat ikhtasarahu wa laysa kadhalika kenan suka ce wasu malamai suka ce ai riwaya ce aka takaita amma kenan cikanta ba haka bane walakin zalika bi sababi nuzulil fara'idi wasu malamai suka ce abun da yasa ba ambace su ba tana yawa a lokacin ko ba a fallanta su ba ko kuma da muka ce tadarruj shari'a tana zauwa ne kaza kaman mataki mataki rukunnan musulunci gaba daya ba lokaci daya ba aka ce kawai ga sallah ga azumi ga zakka ga haji kowa ya je a yawan an fallanta wannan ana nan ana nan mutane sun saba sai a kawo musu wani farilla daban ana nan ana nan an saba sai a kawo wani kenan tadarruj da muka yi bayani can baya malam sai ce ta wa'alu walu ma faradallahu shahadatai ne sun matsala farkon abin da aka fallanta shahada guda biyu a shahada ala illallah wa annan muhammadu rasulullah sai nan mi sai sallah sun matsala wali haza lan yuzkar wujubal hajji yana a nan a lokacin ba yi zancen hajji ba wajibcin fi amil ahadis ya ce hadisai da yawa inna ma ja al ahadisu mutaakhira kenan daga baya kuma sai ake magana akan hajji aw annahu yuztaru fi kulli maqamin ma yunasibuhu ko kuma muna iya cewa a cikin hadisin akwai haji akwai azumi to amma ba wurinsu ba ne cikin irin abin da muka ce likulli makanin makalin wa likulli makalin makanin ko kuma zaman kamar yanzu misali a ce sabon musulunci sai ka je ka ce mashi ka musulunta ya musulunta sai ka ce mashi to akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai wane ne kawai sai ga abin yayi yawa ce kai wannan musulunci bana iya ba amma to kawai da aka zo aka ce kai musulunta eh to kai sallah shikenan sai aka bar shi ka musulunta eh to kwana biyu imani ya hawa da zama sai a ce mashi to akwai zakka fa ana nan ana nan imani na zakka da komi ya zamna ya saba sai a ce mishi to akwai haji haka kuma a ce akwai azumin ramadan ko kuma yanzu a ce misali irin azumin da ake cikin tsananin zahin nan ya musulunta yau an wara azumi irin mai zahin da ya wara ya kai daya ya ce bai iyawa sai ya rida to kaga ya a bar shi azumin na shekaran a bar shi har imani ya zamna ta kwana ya nutsu to duka daga cikin kyawun addinin musulunci a tadarruj daga cikin makasirin shari'a da malamai suka bayani na kyawun addinin musulunci akwai a tadarrush kaɗan kaɗan kaɗan suke kawo misalin giya Allah sai ce yayi wallazi na amalu la taqrabu salata wa antum sukara ba a ce ba giya haram ce aka ce ya ku masu imani eh in za ku sha giya lokacin sallah ba a sha kenan sai ko da dare mutum ya barci da sai ya tashi ta bar shi sallah ta kusa ba a sha sai an yi sallah an kare ana nan ana nan ana nan ana nan kawai sai kuma Allah ya kawo da wata aya cewa an haramta ta inna mal khamru wal maisiru rijsun min amali shaytan shikenan sabai sai suka ta zubda ta a titina kenan imani ya riga ya zauna to wannan shine a tadarruj kadan kadan kadan to haka an ka samu sabon musulunci kenan kakka samu shi duka da kadan da kadan da kadan har Allah subhanahu wataala sa imanin nashi ya zauna Allah ya shirya da mu Allah ya sa mu gani sai mala yace وأول ما ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عام الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسب كون لوكتي سي أنبت أبن دليل لوكتي فيذكر تارة الفرائد التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة واللوكتي sai a ba mutane farillar da in busi ba za a yake su sai a ce to ku yi sallah kuma ku ba da zakka wa taratan as-salatu al-qiyam wani lokaci sai a ce musu to ga sallah ga zakka ga azumi yace liman lam yakun alaihi zakat ga wanda bai da zakka saboda zakka ba kowa bane sai mai kudi kuma kudin ma ba kowanne ba sai in ya kai nisabi wa yuzkaru taratan as-salatu wa zakatu was-sawm wani kuma sai a ce mishi to kana da sallah a kanka akwai zakka a kanka kenan mai hali ne kenan ba mai hali bane bai bukatar sai a ce mishi akwai zakka kuma misali a ce mara lahiya ne kenan ba a ce mishi ba ga azumi tunda ya sabka a kan shi to wani lokaci kuma mutumin sai a ce mishi ga sallah ga azumi ga zakka ya ce fahim ma an ya kuna ƙaular fardar hajji shi wannan hadisin ko ya kasance kahin a fallanta hajji ne shi sa ba a ambaci hajji ba wa'in ma an ya kuna mukhataman la hajji alaihi ko kuma shi wanda ake ma magana babu hajji a kan shi yana misala ce karami ne wa amma salatu wa zakati falahu ma sha'anun laysa ka sa'iril fara'id amma sallah da zakka da aka ambace su sha'anin su daban ne ba kamar sauran bane su za a yaƙi mutum kuma mutum zai huta daga cikin musulunci wali haza zakara ta'ala malaci don haka sai Allah ya ambata fi kitabi a cikin littafin alkurani mai girma alkitala alaihi ma duk wanda ya bar sallah duk wanda ya bar zakka yaƙin shaki kenan kaga su daban ne da sauran li'annahu ma ibadata ne zahirata ne saboda su ibada ne bayyanannu ana ganin su kullum muna sallah ya aka yi ban maganinka kuma baka tashi lokacin sallah baka tashi ba an yi azawar baka tashi ba an yi la'asar kenan baka sallah to kaga kenan matsala ta samu yace walamma ba'asa mu'azan lokacin da manzo Allah ya aiki mu'az radiyallahu ta'ala ila yaman zuwa yaman lam yazkur fi hadisihi sawma bai ambaci azumi ba li'annahu tab'un wa huwa batin saboda shi azumi daga baya ne kuma azumi abu ne koyayye tana mutum ya ce mana azumi amma ya shiga daki abinci ke ci ba ya ganewa ya ce wala zakar alhaji bai ambaci haji ba li'anna wujubahu khasun laysa bi'am saboda haji an keɓanci mutane ba kowa bane wane ne zai je haji sai mai lahiya kuma yana da kudin zuwa haji guzirin zuwa da zawwa da kuma hanya mai kyau kenan babu wani ta'addanci ko wani abu sai haji ta zama to wajibi ya ce wala yajibu fil umri illa marra kuma shi haji sau ɗaya ake yi kenan kaga ita kuma haji da zakka eh sallar zakka in dai mutum yana da rai a musamman sallah kowane lokaci ne kowane rana ne yana ne ya kamata mu dakata da fata mu damka da Allah subhanahu wataala tare mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah